أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن الله ذكرتمنا الشرينية زامو دورا دقا إن مكوانا زامو تشرير حرف الله لامي إمام الألفاظ يتفضل القلب من أحد الشباب ديونه وللشيء أحد ينبغي أن نصونه وقد لاح والقاوي يقض جفونه لذيبة نور يقصر الشمس دونه تدابك في تحقيقه الحس والنقل قد القلب زوجيا تابير تابيا ديونه باشد كanta min ahadi shababi lokacin ƙuruciya Mana ya ƙarar da ƙuruciyarsa yane wa annabi hidima da soyayya da yabo to shine alfaza zai ce na gode wa Allah zuciyarsa ta biya bashin da ke kanta na soyayyar annabi lokacin tana kuruciya to wali shebu ahadun wali shebi to furfura ma ahadun tana da wani alkawari yan bayi an na sunahu wanda ya kamata mu kula da shi kaga rai da mutuwa kenan tunda ya biya yana yaro sai ka ci ai sai tsaya ya huta sai ce a ai shi ma yaro akwai akwai aiki aka akwai bashi na san annabi da hidimar annabi a kansa to wanda ya tsufa sai huta sai ce a wani shebi a hadu ita ma furfura ko tsufa tana da alkawari yan bayyi an na suna wanda ya kamata mu kiyaye shi yawwa kuma anan a siyakin baitin za ka kalli cewa hidimar annabi babu baba yaro in yaro yana yi to ya biya bashin yarinta ne saboda haka dattijo lokacin da ya tsufa to shi ma akwai bashi a kansa na hidimar cewa yana cikin yarinta ya ce wa ƙadlaha jifunahu wa ƙadlaha hakika annabi ya bayyanar da ya bayyana wa ƙadlaha hakika sai ka ce nuru wani irin haske wa ƙadlaha ya bayyana liɗaya bata a madina ta kasur shamsu dunahu wanda rana ta takai ta takai matsayinsa walgawi shi kuma wanda yake batacce ya gudu jafunahu sai ya rufe idansa ko yana so ko baya so hasken annabi ya bayyana ta ɗabaku ta ɗabaka sai ka ce alhissu ganin ido wan naƙalu da kuma naƙari shine karatu ƙur'ani ko hadisi ko kuma duk wani ilimin da za a buɗe littafi a karanta shine an naƙalu to alhissu ganin ido wan naƙalu da kuma karatu wanda za a ciro shi a littafi ta ɗabaka sun yi muwafaka sun daidaita da juna fi taƙiƙi a cikin tabbatar da hasken annabi yace liman misluhu man dana lillahi da'inu liman futihat bil wa'di minhu al madainu liman lam yakun fi ghayri haqqin yulayinu likayril wara man kana ahwa kainu wa afdal mazkum madkhurin lahu al hubb wal waslu liman misluhu sai kace dana da'inu da'inu wani mutum wanda yayi addini shine da'inu daga dinu ne da'inu wani mutumin da yayi addini ko ya bi Allah ko ya yi wa Allah ɗa'a ma dana lillahi bai bi Allah ba liman misluhu kamar annabi duk wanda ya yi wani abin kirki a cikin bauta to bai kai annabi ba shine da'in wani mai addini ma dana lillahi bai yi addini wa Allah ba ko bai yi wa Allah biyayya ba liman misluhu kamar annabi liman wanda shi ne futihatil mada'inu aka buɗe birane bil wa'adi minhu da alƙawarin da aka masa imam al-alfazar ya dauko wannan ayar ce qul illahumma malikal mulki sai ku je ku ji me malaman tafsiri suka faɗa a karkashin ta liman yakun fi ghairihi liman lam yakun fi ghairihi la ilaha wannan haqqi la liman shine wanda lam yakun bai kasance yulayinu yana yin sassauci ba fi gairi haƙƙin a cikin abin da ba gaskiya ba duk ɗabi'un annabi da aka gaya maka na haƙuri da sauransu don aka zo za a shimfiɗa ƙarya to nan kan ba sauƙi. Likairil wara shi ne fiyayyen talikai man kana wanda suka kasance a baya au huwa ka'in ko kuma wanda za su kasance a gaba. Wa afdalu madhkurin dan nan ya sa mazkurin wa afdalu madhkurin shi ne fiyayyen wanda ake yi wa tanadi lahu gare shi alhubbu tanadin soyayya wal wasul da saduwa da Allah madhkurin ne na tanadi ne. imam al-alfazar ya ce karimu kirami sidi wannan ula lahum qadamun ya'lu 'ala an-najmi manzila ajal lahum qadaran wa afdaluhum hula lubab labadul judi wal majd wal ula faqad taba min khuddabu wal far'u wal asalu karimu kiramis sidi karimu shine mai girma kiramis sidi manya manyan shugabanni ma'ana kiramu kiramu sidi manya manyan shugabanni karimu to shine babba a cikin su shugabannin ma manya to kuma shi kuma shi shugaban su ne su ne annabawa wan nukhabi kuma shi ne shugaban zababben Allah ula waɗanda suka kasance lahum qadamu suna da rigaye ya alu da suke ɗaukaka alan najami a bisa tauraro manzila a gurin zama wanda suka ɗauka kenan wannan ula ɗin sai an kula da ita jam'i ne na allazina ma'ana ula su ne waɗanda lahun ƙadamu suna da gabatuwa mana sun fifici mutane kenan wanda darajarsu ta ɗaukaka alan najami a bisa tauraro manzila saboda girmansu ajalluhumu shi ma'aiki shine mafi girman su kadaran a wajen daraja wa afdaluhum kuma shine mafi fitin su hula wajen siffa lubaba lubabul judi kwayar kwayar kyauta wal majdi da kuma kwayar kwayar girma wal ula da kuma kwayar kwayar daukaka to ta tabbata ga ma'aikin Allah faqad daba minhu daba'u at-daba'u minhu dabi'arsa wal far'u da reshensa su ne ahalil baiti wal asalu da asalinsa su ne iyayensa faƙar ɗaba hakika sun tsarkaka ya ɗauko maka wani ayar ne inna ma yuridin lahu ne zai ba kuma rujisa ahalil baiti ya ce fa amma uqudul mushriki na fahallaha wa amma dima'ul mu'tadina fatallaha wa azhaba ahqadus suduri wa sallaha lahu jama'a Allahu al-fada'ila kullaha famikidaruhu ya alu wa tazakaruhu ya halu fa amma uqudal mushrikin amma kullu kullan kafirai sune mushrikai sai ka je ka karanta tafsirin wannan wa iz yamkuru bikal ladina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul makirin wannan ayar yake muku ishara sai ku je ku duba fa amma uqudal mushrikin amma kullu kullan mushrikai fa halaha to annabi ya walwal wannan kullu wa amma dima'ul mu'tadina amma jinin masu shishigi faɗallaha annabi ya zubar da shi wa azhaba sai ya tafiyar da ahqa da suduri kwafa irin ta zuciyoyi wa sallaha kuma ya kunce wannan kwafa shine abin da ake nufi da kwafa shine targeting na mugunta lahu jama'a Allahul fadaila jama'a Allahul fadaila Allah ya tattara dukkan wata falala kullaha gaba ɗayanta lahu saboda shi fa miqdaruhu darajarsa ya alu tana ɗaukaka wa tazkaruhu ambatansa ya halu yana da dada fakan batilin abhabihi wa huwa zahiqu wa illa jamurtabun wa shakka munafiqu wa fil ba'si tabdu lil jami'i al haqa'iqu liwa'u rasulillahi fil hashri khatiqu wa hal tahtafu illa an nabiyuna wa rusulu fakan batilin da yawa mabarnaci mabarnaci sai ya kira shi da ya kawo masdarinsa fakan batilin da yawa mabarnaci abha sai ya waye gari bihi albarkacin annaba huwa zahiqu yana halakakke an halakar da shi shi kuma ne nan ka je ka tambayi manya manyan kafirai na makka wanda suka tsaya tsayin da ka cewa ba za a yi addini ba su yake so ka je ka bi wa illa da murtabun wa in ko da murtabun me yin me yin tantama lajja ya tsananta a cikin tantamarsa wa shakka munafiqu kuma ko da munafiki ba yayi shakku sai ka ce mafir ba'asi a ranar tashin alkiyama ne alhaƙa'iku haƙiƙoƙi tabbadu za ta bayyana lil jami'i ga dukkanin talakai duk wanda aka faɗa ya shakku to ya bari mu je kiyama ya gani liwa'u rasulillahi tutar ma'aikin Allah khafi'u ita ce take kadawa fil hashari a cikin taron alkiyama wa hal tahtahu illa an-nabiyuna war rusulu wannan istifhamut taqrir ne wa hal tahtahu sai ka ce ya tabbata a ƙarƙashin tutar ba tambaya ba shi tabbatarwa ne shine istifhamut taqrir a balaga wa hal tahtahu yace ai ya tabbata a ƙarƙashin tutar babu kowa illa nabiuna sai annabawa wa rusuli da ko manzanni lahu kawsarul mawdi marwi bi fadli miyahihi man iktasa bis sa'ad bis sa'ad hukm ilahi فلم ينأ عن إرشاده لصفاهه لذلك لاذ العالمون بجاهه فقد داشت الألباب وازدحم الحفل له كرسر المولوي الكوثر ruwan alkausara almalwi wanda yake kosar da mutane lahu nasa ne bi fadalin yahihi da falalan nan ta ruwansa shine alkausara manuftarsa duk wanda aka keɓance shi manuftarsa hukumu ilahihi sai ka ce hukumu ilahihi hukumin ubangi hukuncin ubangijinsa manuftarsa wanda aka keɓance shi da sa'ari da arziki ma'ana wanda hukuncin Allah ya keɓance shi da arziki kenan falam yan'a bai yi nisa ba an irshadihi daga shiryar annabi lissafahihi saboda wautarsa na duk wanda Allah ya wannan rahamar Allah ta tsamo shi to baya nisa daga shiryarwa annabi lizalika saboda haka ne al'alamuna talikai gaba ɗaya laza suka fake bijahihi a cikin alfarmarsa wa qaddashi albabu alhali lokacin hankula sun tashi wasda hamal haflu alhaflu taron jama'a wasda hama sun matsatsa a fi fadar hilin mustali na sirahat tarabatun wa malil wara yau mulwa'idi masabatun siwa huwa wa kullun kad alatu ka'abatun لكل نبي دعوة مستجابة وأحمد يبدو في شفاعة وفي شفاعته الفضل أفي فضله سكة استرابة yanzu akwai wani kokwanto fi fadlihi a cikin falalarsa lil mustabina ga masu neman labari masu binciken kwakwaf su ne al mustabin masu binciken kwakwaf komai sai sun ga ta ina ya fara ta ina ya shiga yanzu akwai wani shakku ga masu bincike wa malil wara masabatun sai ka ce masabatun wata malaba gurin da za a je a fake wa malil wara bai tabbata ba ga talikai yawmal wa'idi a ranar alkiyama siwahu in ba a gurinsa ba. Wa kullun kowa daga cikin al'umma, ka'abatun tsanani kada alathu ta sauka a kansa. Likulli nabi'in kowane annabi da a watun yana da addu'a mustajabatun amsashiya wanda in dai za a karɓa. Kowa ya yi addu'a sai ya roƙa, amma shi ya ce ya aje tasa sai a kiyama. Wa Ahmadu, amma ita addu'ar Ahmadu yabdu fi shafa'atihi. alfadalu falalarsa yabdu za ta bayyana ne fi shafa'atihi a cikin a cikin cikin da zai wa al'ummarsa wa man zallazi ya alu hunaka ka ahmadin ya kubu maqam alhamdi ya talibi mawidu qadallahu fi darani an kana sayyida liyalihi anwarun wa ayyamuhu huda wa alfazuhu hukumu wa hakamuhu ablu wa man zallazi ya alu hunaka wa man zallazi wane ne wanda ya alu yake ɗaukaka hunaka a nan duniya kamar Ahmad kamar Annabi Muhammadu amsa babu ya qumu maqamal hamdi ma'aiki ya qumu yana tsayawa maqamal hamdi maqamin nan na godiya sai ku je ku duba sai an yaba a saka rafuka maqaman mahmuda ya dalibi mau'ida zai nemi alƙawarin da aka masa eh wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda shi ma sai ku je ku duba qala Allahu fi daraini Allah ya yi hukunci fiddalin a duniya da lahira an kana sayyida cewa ma'aiki shine shugabanta. Layali dararansa anwarun hasake ne, wa ayyabuhu kwanakinsa kuma huda shirya ne, wa alfazuhu hukumu, lafazinsa hukunci ne wa ahkamuhu adlu kuma hukuncinsa adalci ne. Idza shafa an zahat anil khalqi mihnatun wa ahallat wa halal li ashabil kaba'ir jannatun jannatun فلس بهماه فهو للكل جنة ومقداره بين النبيين مكنة وإسراؤه يبدو به الفضل والفصل إذا شفع إذا شفع إذا ما يجن الله يشيتو مهنة دكا وتوهلا وكسي مسيفة إن زاحت سيتني سنت عن الكريك قبل تالكي جنة إتكم الجنة وأحلت سيت وجبتو da ashabil kaba'ir ga masu manyan laifuka an yashe musu albarkacin annabi faluz yace ka je ka fake bishi mahu a cikin alfarmar annabi fa huwa jannatun shi fa garkuwa ne lil kulli ga dukkan halitta eh sai ka ce mikinatu daraja ta tabbata li mikidarihi ga kadarinsa baina nabi'ina tsakanin annabawa wa isra'uhu isra'insa yabdu yana bayyana bihi da shi alfadlu falalarsa wal faslu da kuma rarrabewar da ke tsakaninsa da sauran wanda ba shi ba walan magada ya bagil haqiqata jahidan washan mara an azalin nasihata sa'an an bazalin nasihata sa'idan walam yarda illa qa'idul haqqi qa'idan laquhu bi afaqis samawati sa'idan ila mustawan ma hallahu basharun qablu walan ma lokacin da ada gada ma'aiki ya waye gari jahidan yana mai kokari ya bigil haqiqata yana neman haqiqa shine Allah kenan washan mara ya zage sa'idan dantse an bazalin nasiha ga bayar da da nasiha wa bayin Allah falam yarda ma'aiki bai yarda ba illa ƙa'idan sai halin kasancewarsa ƙa'idil haƙƙi mai tsewa da gaskiya ƙa'idan ya tsaya da gaskiya bai yadda ya huta ba sai an tsaya da gaskiya laquhu ya haɗu da annabawa gaba ɗaya bi afaqis samawati a sasannin sama sa'idan halin kasancewarsa yana hauhawa yana hawa sama ila mustawan har aka zo wani guri ma hallahu basharun qablu wani mutum kafin sa bai taba zuwa wannan gurin ba sai za mu tsaya na hemu kara gaba wallahu ta'ala alamu wannan shine rabin littafin kaure da ne nuska ta ya faɗa Imam al-Alfaza zai ce fa kan gayatan kada hazaha ba da gayatin إلى أن رأى للرب, للرب أكبر آية فأصبح مخصوصا بعلم دراية لقرته القراء لقرته القراء نور هداية فأبصر, فأبصر الأميان به أبصر الأميان وانتظم الشمل فكم ديوة قد فكم ديوة غاية وتفكيوة هذا هذه تارتا ba da gayacin ba wata bayan wata tikewa din abin da yake nufi da gayacin ba da gayacin tikewa bayan tikewa annabawan da ya ta haduwa da su an samu wani a sama ta daya wani ta biyu wani ta uku wani ta hudu wani ta biyar to shine gayacin wanda aka aje shi a sama ta daya shine kololuwarsa shine gayarsa ba zai iya haula a sama ba kai karshe shi kansa mala'ika jibril da an je gurin da ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'alu kowa da gani a cikin yana da wani guri da aka sai da shi baya tsallakawa to fa kam gayacin da yawa tikewa hazaha da annabi ya tara ta ya wuce ta ba da gayacin bayan wata tikewa ana kowa ya za sami shi a position ɗinsa ya wuce shi kuma shi ba zai iya tashi daga wani position ɗin ya koma wani position ɗin ba ila har zuwa ga an ra'a akbar ayatan ya ga aya mafi girma da rabbi ga ubangiji ma'ana ga Allah sai ka je ka duba laqadar amina ya tarbiyyar kubra ka ji me aka ce fa asbaha sai ma'aiki ya kasance maksusan abin keɓewa ne bi ilmi dirayatin da ilimi na ubangiji na sanin ubangiji amma abin da ake nufi da asalin ilmu dirayatin dama akwai ilmu bi guda biyu ne akwai ilmin ruwaya akwai ilmin diraya shi ma ke shi kadai Allah ba wa ilmu dirayatin shi kadai ne za a ce an wane an wane an wane kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ba ka samu wani daga cikin annabawa da mabiyinsa zai ce an wane an wane an wane kala wane ba sai shi shi kadai ne shi sa Abdullahi bin Fodi a a cikin misbahun rawi ya ce wa kussana bi sihatil isnadi ila nabiyina azimul hadi eh mu kada ka kebanta da ingantaccen isnadi shi yasa wanda daga cikin malamai ce al isnadu min ad-din cewa wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani har zuwa wanda ya magana ya ce wannan addini ne laulal isnadu ba dan isnadi ba laqala man sha'a ma sha'a da duk wanda ya so sai faɗa abin da ya so ko kuma laƙala ma sha abi ma sha da duk wanda ya so sai faɗa abin da yake so amma da ka ce kaza kaza annabi ya ce sai a ce to san mura la rijalakum ka man da rijalan da ka ce iwan an wani an wani kana faɗan wani a ce a wani an san shi kazzabi ne ko layyinul hadis ne ko wani abu to mu kaɗai ne duk magan da ka faɗa an ka ce annabi ya ce ya ce to faɗo rijalan kana fara faɗowa da sun fara ji kawai za su ce wani ba maganar annabi ba ne kai a hasali ma ko wani malamin mu da yake gaya mana yake cewa akwai bayan Allah da ilimin hadisi Allah yake musu wata idiyar ilhama saboda tsabar gogayya da hadisi kana faɗan hadisin za su ce wannan ba maganar annabi ba ce ko ba su taɓa ji ba ba su taɓa jin hadisi ba kana faɗa za su ce wannan ba irin uslubin maganar annabi ba ce kuma wallahi in aka ba aka ba aka ba aka ba aka ba aka tashi sai an samu hadisin nan na ƙarya ne sai an samu matsalolin da za su hana hadisin a karɓe shi to fa asbaha sai ma'aiki ya kwayi gari maksusan abin kebewa ne bi ilimi diratin da ilimi na diraya ligurratihi saboda wannan hasken fuskar tasa algarra'i mai tsananin haske nuri hidayati halin kasancewarsa yana da haske na shirya bihi albarkacinsa ne al'umyanu makafi su ne jahilai abasara suka gani mana suka zama su ilimi kenan wanta zama shamulu a shamulu watsuwar kan jama'a wane da wane fada wane da wane yaƙi to wanta zama sai tsaro albarkacin annabi ne bi adayab man zakahu riba ibal adaibi bi man jalla an zamin wa an aibi aibi bi arwa abadil bishri mudin ragaibi lika fayhi fil lawa asharu sahaibi wa man bishrihu barqum wa min bazluhu wablu bi atayaba bi adabi shi annabi shine mafi tsarkin eh man zakahu wannan shine dibul adaibi tsarki na tsarkakakku bi a ɗaya bi shi ne mafi tsarkinsu tsarkin tsarkaka to bi a ɗaya bi shi ya fi tsarki duk wani mai tsarkin da aka tsarkake shi aka tace shi shi ne ɗibul a ɗaya bi tsarkin masu tsarki bi a ɗaya bi shi ne fi tsarki man zakahu wanda ubangijin sai zaɓe shi ko wanda ya tsarkake shi biman shi ne wanda jalla an zane ya girmi dukkanin wani zargi a ce za a tuhume shi to ya girmama wa an aibi aibin kuma ya girmi dukkan aibatawar mai aibatawa duk inda mutum ya kai ga son kushewa to bai sai samu masa katsinki a cikin annabi ba bi arwa'a badil bishiri bi arwa'a shine mafi kawatuwa duk wani abin da za ka gani ya kayatar da kai a duniya to shi bi arwa'a shine mafi kayatuwar duk wani abin da za ka gani ya kayatar da kai badil bishiri shi ne yake bayyanar da murmushi maudin raga'ibi kuma yake ba da abubuwan nema nika faishi sai ka ce ashru saha'ibi giragizai guda goma hadiri guda goma lika faishi ya tabbata ga tafukansa filla a wa'i a cikin tsanani abin da ya sace asar saha'ibi kowane mutum an san yana ba da kyauta ne da hannunsa to shi ya siffanta yatsunsa ne yatsunsa guda goma nan kowane ɗaya kamar girgije ne to karshe yasa ya siffanta yatsunsa guda goma kowane ɗaya girgije ne kuma filla a wa'ifa mai bayarwa lokacin tsanani lokacin da kowa ke ɓoye nasa kar ta ƙare masa shi ma to a lokacin shi ne yake ɗauka ba mutane wamin bishirhu barkun wamin shine wanda bishirhu murmushinsa barkun walƙiya ne wamin shine wanda bazlihi bayarwansa wablu mamako ne kamar da bakin ƙwarya. Yace a fada bihir maula alaina wamtinanahu wa kawwalana ihsanahu wa hananahu fa asbaha mimma anzama Allah sha'nahu law istalamat kaful gama'in gamamu bananahu lama sawwaha almar'a wala zabilul baqlu yace a fada bihil maula almaula ubangiji a fada ya zubo mana bihi albarkacin annabi in tinanahu baiwarsa alaina a gare mu ma'ana Allah ya zubo mana baiwarsa a gare mu bihi albarkacin annabi Muhammadu ko kace shine annabi Muhammadu shine maula ubangijin mu a fada alaina ya zubo a gare mu in tinanahu baiwarsa bihi albarkacin annabi wa kawwalana sai ya mallaka mana ihsanahu kyautatawan annabi wa hananahu da kuma rahamar annabi fa asbaha sai annabi ya wayi gari mimman yana daga wanda azama Allah sha'anahu Allah ya girmama lamarinsa law istalamat kafful gamami gamami bananahu sai ka ce kafful gamami kaffu kafful gamami tafukan girgije law istalamat da zai gaisa bananahu da ƴan yatsun annabi lama sawwahal mar'a da makiyaya bata taba bushewa ba da girgije zai gaisa da tafin annabi lama sawwa hal mar'a da makiyaya bata taba bushewa ba da kullun damana za a tabbata a ciki wala zabilul baqlu baqlu fure wala zabila zabala da bai yanko ne ba karajina bihi min kullu dhiqin wa gummatin dakalna bihi fi zilli amnin wa ismatin atatna bihi lillahi asbabu ni'matin lahiqna bihi sabbaqu min kulli ummatin walau la kana al-ba'du yasbaquhu al-kullu kharajna mun fita bihi albarkacin annabi Muhammad min kullu dikin daga dukkan wani tsanani wa gummatin da tashin hankali da kalna mun shiga bihi albarkacin annabi Muhammad fi zilli amnin a cikin inuwa ta aminci wa ismatin da kariya atatna bihi asbagu ni'imati ni'ima wacce take sabuntuwa kullun sabuwa a tatina ta zo mana lillahi a wurin Allah bihi albarkacinsa. Lahikina bihi sabbaka, lahikinan sabbaka, mun riski waɗanda suka rigaye mu su ne annabawa da suka wuce. Min kulle ummatin daga dukkan wata al'umma bihi albarkacinsa, walau lahu ba dan annabi ba, kana ba'adu da sashi zai kasance ya kullu ya riga kowa, a ce ga wasu sun fi kowa ba dansa ba. Ai ba haka ba ta faru ba. yake cewa sadamna bihi al-ishraka a'zama sadmatan dafa'na bihi fi sadri kulli mulimmatin rafa'na ila irshadihi kulli ummatin lajana ilayhi ummatan ba'da ummatin fa ahsabana al-ihsanu wan na'ilul jazlu yace sadamna mun tunkude al-ishraka mushrikai bihi albarkacin sa a'zama sadmatan mafi girman tunkudewa ko mafi girman bugu dafa'ana sadar kulli mulimmatin dafa'ana mun tunkuɗe fi sadar a kirjin kulli mulimmatin kowace masifa bihi albarkacinsa rafa'ana mun ɗaukaka ila irshadi rafa'ana kulla ummatin mun ɗaukaka akan duk rafa'ana kulla himmatin mun ɗaukaka dukkanin wata himma ila irshadihi zuwa ga shiryarsa lajana mun koma ilaihi zuwa ga ma'aikin Allah ummatan lokaci ba da ummatin bayan lokaci wannan ba na al'umma bane wannan ayar yake so ka je ka duba wadda ka raba da ummati ummata a can lokaci ba ahsaban al-ihsanu al-ihsanu kyautatawan annabi wan na'ilu da kyautarsa al-jazl wacce take da yawa fa ahsabana ya ishe ni jara hubbuhu fil qalbi minni ma'addima hubbuhu san annabi jara ya gudana fil qalbi a cikin zuciyata ma'addima tare da jinina. Wazan biya zunubina ya ba shi ne ya tsare takaddumi gabatuwa ta firrifa ki a cikin kawarauka. Ma'ana zunubina shi ya hana shiga cikin ayari masu zuwa wajen annabi. Wa ma bana, amma duk da ban samu damar zuwa wurinsa ba, wa ma bana, bai faku ba, an fikiri daga tunanina, wala zala, kuma bai gushe ba an fammi daga bakina, kullum ina faɗansa. Eh, lada ya sari ba, da daya sarifin zuwa ga madina ne abha ya waye gari wa huwa da daya sariba zuwa ga madina ne abha ta kasance hawa kulle musulmin burin dukkanin wani musulmi ya je madina fahim na hawa ha dabba fahim za ka ga al'umma na hawa ha zuwa ga madina dabban suna tafiya kama dabbatin namlo kamar da tafi tururuwa take tafiya mana cikar dango kenan ana cewa an yi cikar turuwa yadda za ka turuwa suna tafiya dewa ɗaya gefen ɗaya ɗaya gefen ɗaya to haka za ka ana shiga madina min Allah ya arju an yi sanniya qurbahu min Allah daga gurin Allah ne arju in ke nema an yi sanniya ya sauƙaƙe min qurbahu kusantar annabi wa in aqa waqatu ko da lokaci kwa yaƙi yaƙi kaddar Allah shirbahu Allah gurbata abin shan wannan lokaci da yake hadan da annabi nurawiduhu silma nurawiduhu muna neman wannan zamanin silman da sulhu zamanin da ya tare ne hana zuwa ga annabi muna neman sulhu da shi fa yusiru amma sai zamanin ya nema harbahu yakin sa na nemi sulhu da zamani ya bar ni in je zirta annabi amma sai zamanin ya zaɓi kawai mu rika yaki da shi lasamna bi afwahil kawatiri lasamna mun lashi turubahu ƙasar da annabi ya taka bi afwahihi bi afwahil kawadiri amma da baki irin na tunani eh a tunani a zuciyar mu ga mun je yadda annabi ya zauna mun lashe can mun sumbanci can bayalai tana yace ina ma mimman muqabbala na alhu ina daga cikin waɗanda za su je su sumbanci takalmin ma'aiki na'a gaira na'in an fu'adi wa fikirhi na'a ma'aiki ya yi nisa da ni gaira na in an fu'adin amma bai fu'adi bai yi nisa wa zuciya ta wa fikiri yi da tunanin zuciya wa gayatu misli kololuwar abin da mutum irina zai iya yi an ya fuza ya rabauta bi zikirhi da ambatan annabi tunda ba abin da zai iya yi sai ambatan walau sirtu na hawa na hawal kabari da na tafi zuwa ga kabarin annabi fustu da na rabauta bi birrihi da abubuwa na alkhairi na annabi eh laqad da dala taswifi taswifi sannu sannuna laqad dala ya tsawaita bi zaurati kabari da ziyarar kabarinsa wannan taswifi din daga sofa ne man salahu shine wanda shobara yake cewa in kulta kun yakun bila taswifi eh saufa ne kace gobe zan yi a'a jibi ne a'a gata ne to shine ake cewa taswifi taswifi yau ne a'a gobe ne zan je a'a jibi ne shi yasa shobara yake cewa in kulta kun yakun bila taswifi kwarai kwa in nace abu ya kasance kawai zai kasance ba wani sai lokaci kaza ko sai lokaci kaza eh yau wato shine shine dala taswifi sannu sannu na ya tsawaita bi zaurati kabarki saboda jihar kabarinsa kullum ina cewa a'a sai gobe ne a'a sai baɗi ne a'a sai to shine taswifi wa faza bihi qaumun eh wa faza qaumun wasu mu mutane sun rabauta lirrida ahalu sun cancanta lirrida ga samun yardar Allah bihi albarkacin damar ziyarar annabi da suka je suka samu asa rahmatul maula Allah ya sa rahamar Ubangiji tuqarribuhu ta kusanta tuqarribu ta kusanta bainahu tsakanin mu da shi fa yaqdi fuadi fuadi zuciyata fa yaqdi sai ta biya bashin da kake kanta lil hawa eh fa yaqdi fuadi fuadi zuciyata fa yaqdi sai ta biya dainahu bashin da ke kanta fihi a cikin soyayyar annabi wa yuzhibu naqasul bu'di naqasul bu'di tawaya da na samu ta nisantan annabi wa shainahu da aibi da na samu na nisa da annabi wa yuzhibu sai ya tafi lahallahu waqata Allah wadaran lokaci lahada wannan kamar kalba ce ta zage ko Allah wadarai lahallahu waqata Allah wadaran lokacin da hala baini wa bainahu ya tsaki tsakanin da annabi kamar ba'uhu kaka'ar wannan lokacin daga rabi'u ne eh rabi'ul awwal ko kaka'a ta farko to famar ba'uhu kaka'ar wannan lokacin kaizo sai ta zama man bazara kaka'a gashi ana samun abinci komai ya yalwata amma ni saboda ban samu zuwa ziyara annabi ta zama kamar bazara kamar babu komai wasa yi buhu mamakon ruwansa kamar da bakin kwarya na wannan lokacin mahalu sai zama fari a guri na mutane suna ta jin daɗi shi kuma yana yake shine wasa yi buhu mamakon ruwansa mahalu sai zama fari walillahi dam'un fihi fihi fadat gurubuhu walillahi dam'un shi ma nan siga ce ta addabi ai kace ikon Allah walillahi dam'un ikon Allah da irin wannan hawaye wanda gurubuhu guguna jami'i ne na garbu gurubuhu guguna na wannan zama na wannan lokacin fadat tazba mana guguna na hawaye kenan ko fadat fihi tazba fihi saboda lamarin annabi wa qalbun ita kuma zuciya yuzuka ana hura ta ana hura lahibahu garwashinta binari shauki da wuta irin ta shauki wa aishu libu'udid dari la astadibahu wa aishu yace kai mamaki shi ma wannan ta'ajjubi ne wallahi aishu ne ikon Allah wa aishu da irin wannan rayuwa la astadibahu wanda ba na jin dadin ta libu'udid dari saboda nisan gidana da annabi eh la in kuntu mimman kallafat diyunahu wa in kuntu koda na kasance wanda zunubuhu zunubinsa kallafat shine yasa ya zauna a gida laifi ne wa Allah yasa bi ban dama na ji ba shine la in kuntu koda ko na kasance mimman daga cikin mutanen da zunubuhu zunubinsa kallafat shine ya zauna da shi a gida fa inniya haƙiƙa ne min dulit tashawwuki saboda tsawon bege la aqlu eh la aqlu yawwa yawato yana maganar fa'in ni hakika ni la akhalu bana wofinta mana bana rabuwa da min dulit tashawuki tsananin bege duk da ban samu damar zuwa ba to kullum fa ina cikin bege wallahu ta'ala a'lamu mu zo karshen